الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 30 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne tagaitacce wanda muka saba gabatar da tagaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
wanka kamar girma a kadar da yake ba amma ba gaba ta arauta zai shahi arauta wani wai misali aka samu lam'a a wanka wanda yake na juma'a kuma ba a gaba ba wadda take ta arwalla bayan an yi sallah aka ga wannan lam'a ko kafin sallah menene matsayin wato ita wannan sallah da aka yi to a magana mafi rinjaye kamar yadda bayani ya gabata wankan juma'a wajibi ne matsayinsa ya wuce sunna kamar yadda malaman malikiya suka tafi akan cewa sunna ne don haka wanka ko wanda yake na wajibi idan mutum ya bar lam'a wani wuri wanda bai samu ruwa ba sai bayan sallah sannan ya gano to wajibi ne ya je ya wanke wannan mahalli kuma dole sai ya sake sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga a duddigen wani sahabi wato ruwa bai hada shi ba manzon Allah ya ce masa maza ya je ya wanke wannan wuri kuma dole ya sake sallah amma mutumin da yake da tawili akan cewa sunna ne to ba maganar ya sake amma a magana mafi rinjaye wankan juma'a dole ne matsayinsa ya wuce sunna na'am da wankan janaba da wankan juma'a dukkan wani wanka wanda yake na wajibi duka matsayinsu ɗaya ne babu wani bambanci in aka ce wajibi dukkan wasu abubuwa ne wanda Allah ya wajabta babu bambanci tsakaninsu da wankan yankewar jinin al'ada da wankan jinin biki da wankan jumu'a da wanke mamaci da wankan janaba dukkan su wanka ne wanda suke na dole wanda Allah ya wajabta don haka babu wani bambanci game da hukuncinsu na'am suke tsaya a sama sai yaro ya kinto musu to shi direban sai dan kauce kuma yaron sai buge da bayan nan shi sai wa yake da kafara ce
to tambayar da nake ma wa yake janye da inji wanda yake janye da inji in aka samu hadari dole shi zai yi kafara misali kamar tela kana janye da ita kai ka kauce kan bodin ya zo ya bugi mutum ya mutu ka ce ba kai ka buge shi ba kenan kai ka kauce shi na bayan aka yi katari ya buge shi Allah ya kaddara masa mutuwa kenan kai da kake janye da inji dole kai za ka yi kafara yanzu misali mutum yana janye da mota allah ya kiyaye mota ta kuci ya zamanto tsakaninsu wani ya fada ma wani wani ya mutu direba dole shi zai yi kafara shi yake janye da mota mota ta kuce daga hannunsa jama'a suka ringa buguwa wasu Allah ya musu rantsuwa dole direba shi zai yi kafara kuma shi zai biya diya na'am wannan akwai inganci bisa kan sallar tasbih
salatu tasbihi kwarai ai ya gabata a darasin a darasin mu na sunan tirmizi shek nasir albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisi tare da cewa wasu malamai sun raunana shi amma da ya hada hanyoyinsa hadisi ne hasan na'am
matsayin wai a karamin annabi ya ya yi kowa ina da tsira wannan
to na'am nake cewa
wannan wanka biyu ya zamo a kan mutum to in ya tashi iya cikin ya kuka ɗaya kuma wankan zanaba da na zuwa zuwa wai wanka biyu ne suka haɗu a kan mutum mace ce ce misali ko namiji ne yana da janaba sannan kuma ga wankan juma'a ko kuma mace ce ce ga janaba kafin ta yi wanka jinin al'ada ya zo mata wanka nawa yake kanta da shi da ita gaba ɗaya abin da yake kansu wanka biyu a magana mafi inganci wasu malamai suna ganin cewa a nan sai ta yi niyyar wankan janaba kuma a lokacin kuma wanka ne wanda yake na jinin al'ada kenan sai ta haɗe su su biyu a niyya ɗaya haka suka ce mutumin da ga wankan janaba ga wankan juma'a sai ya haɗe su abu ɗaya ya wanka ya da a niyya ɗaya sai ya wanka guda to amma a magana mafi rinjaye wanka biyu zai yi saboda kasancewar wato misali kamar yadda malamai suka ba da hujja akan haka kai ne ka farka ba ka yi azahar ba ka yi la'asar ba shin a nan niyya ɗaya ta ishe ka a matsayin sallah ce za ka yi azahar kuma a lokacin la'asar ce gaba ɗaya bai yiwa sai dai ka yi niyyar azahar in ka gama sannan ka tashi ka yi la'asar don haka kenan kowanne wajibi ne wanda yake zaune da gindin kansa kenan farko sai ta yi niyyar wankan janaba ta yi kuma sannan sai ta yi niyyar wankan jinin al'ada ta yi duk da cewa koda tana cikin jinin al'ada baya hanawa ta yi niyyar wankan janaba ta yi a gane ko ba maganar cewa ma sai ta bari ta gama jinin al'ada sannan za ta yi hada ta yi wankan janaba sannan kuma ta yi wankan jinin al'ada haka kenan shi ma a wannan lokaci sai yi wankan janaba in ya gama kuma kai tsaye sai ya biyo baya da wankan juma'a don haka wasu malamai ne suke ganin cewa za ka iya haɗawa a niyya ɗaya sai musu wanka guda amma a magana mafi rinjaye kowanne sai ka masa wanka wanda yake na musamman na'am karkashin karatun da ranar da aka tafi shi da wani na'am ya kasance kafara za ka yi ne ta ajimi kuma ajimin a kiyasta da aka yi abin da ya kashe yana da yawa idan kin ka halitta su haka
wai misali idan wani abu ya hau kanka na wajibi kamar azumi an gane ko ko sallah da ka lazumta ma kanka danginka ya halatta makusanta su taya ka ba maganar wani ya taya ka sallah da azumi abubuwa ne wanda Allah yake wajabta ma ya wajabta ma bayinsa ba maganar matukar kana da halin yi wani yayi maka ya tsaya kuma a matsayinka don haka iya adadin azumin da ya hau kanka dole kai za ka yi kamar yanzu misali ka yi ci alwashi tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala ka sanya wata bukata gaba in ta biya alkawalin allah na kanka kamar yadda ka lazumta ma kanka za ka yi sallah raka'a goma kaga ba maganar cewa wani ya maka hudu kai kai shida ko ka ce za ka yi azumi uku ba maganar wani ya yi maka ɗaya kai kai biyu to don haka wannan kafara duk iya abin da ya hau kanka to dole kai za ka yi ba maganar wani ya yi maka azumi ya tsaya a matsayinka in kamar ciyarwa ne za ka yi wani ya taimaka maka ya baka to wannan ba laifi sai ya baka kai ka ciyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kyautar dabino ga wannan sahabi wanda ya auka ma iyalinsa a cikin watan ramadan manzon Allah ya ce masa ɗauki ka je ka ciyar a matsayin kafara tunda anan manzon Allah tambaye shi yayi shin kana da ikon da zaka yanta bawa ya ce a kana da ikon da zaka yi azumi 60 a jere ya ce a kaga inda wani yana iya ma wani yakan iya ce masa to je ka a cikin danginka ka nemo su su taya ka na'am a wai menene allagu idan aka ce allagu zance wanda babu fa'ida a cikinsa in ma amfani na addini ko na rayuwa shine ake kira da allahu kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wadda za mu rubi lagwi maru kirama allahu kenan yashashen zance wanda ba shi da wani amfani amma in kana nihin allahu kamar yadda ya gabata na ɓangaren rantsuwa wannan shi ana nihin rantsuwar da mutum ya yi ba tare da kudurin zuciya ba wanda abin da ya saba yana gudana a kan harshe la wallahi ba la wallahi kamar yadda mutum yana zance sai ka ji ya ce wallahi shi kuma ba yana nihin rantsuwa ba harshen shi ne ya saba faɗar wannan kalima to ita wannan ana kiranta yashashiyar rantsuwa wadda Allah bai ya kama bawa da laifi kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda da wasu daga cikin sahabbai haka suka fassara da kuma abin da za ka yi rantsuwa a kan rinjayen zatanka sabanin sai bayyana ita ma wannan ana kiranta yashashiyar rantsuwa wadda Allah bai ya kama bawa da laifi wanda mun yi misalin abokinka ne ke zuwa cin wata kasuwa daga cikin kasuwannin ƙauye amma ka tabbata baya kwana komin dare yakan zo gida kuma galibi yakan zo bayan la'asar kusan magarba wani ya haɗu da kai wane ya zo kace masa ya zo kai rantsuwa da Allah ka ce wallahi ya zo aka je aka diba bai zo ba to babu magana kafara akan ka domin kayi rantsuwa ne akan rinjayen zatanka to wannan ana kiranta wato yashashiyar rantsuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga wato kitabu jaza'is sai littafin da ke bayani dangane da sakamakon wato farauta idan mutum ya kashe wanda babi na farko a wannan littafi kamar yadda bayani ya gabata a kan shi babi ne wanda malam ya yi tarjama shi a kan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ubangiji ta'ala ke cewa ya ku jama'ar muminai la taqtulu sayda ubangiji ta'ala yace kada ku sake ku kashe farauta idan aka ce as-sayd dukkan wata dabba wadda take ta daji wadda ya halatta a ci to wannan idan mutum ya farauce ta ta hanyar da ya halatta a yi farauta an gane ko to wannan ita ce ake kira da as-sayd to anan shine ubangiji ta'ala yace la taqtulu sayda kar ku sake ku kashe farauta wa antum hurum wato halin kuna dauke da harai lafazin wa an tumburum jumla ce haliya ai halin kuna dauke da harami mafhumul mukhalafa idan mutum baya dauke da harami a matsayinsa na mumini ya halatta ya farauta ko baya halatta ya halatta saboda anan Allah ya kayyade cewa wa an tumburum halin kuna dauke da harami sai ya ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe farauta daga cikinku a hali wanda yake na ganganci an gane ko hali wanda yake na ganganci bayani ya gabata da ganganci da kuskure an gane ko me ake nihi da kuskure rashin sani in ma mantuwa ko kuma kasancewar ka jahilci hukunci to duk mutumin da ya kashe farauta in ma da ganganci ko akan kuskure akwai sakamako a kansa shine ubangiji ta'ala yace fa jazaa'u mithlu ma qatala minan na'am wato na kansa sakamako kwatancin abin da ya kashi minan na'ami wato daga cikin dabobi waɗanda suke na ni'ima idan aka ce anna'am sune kenan raƙumma da shanu da tumaki da awaki don haka kamar yadda magabatan kwarai irin su al'imamu malik suka ce idan ka kashe babbar dabba daga cikin namun daji to sai a tsaya a yi nazari wace dabba ce daga cikin dabbobin ni'ima wato ta yi kusa da ita idan ya kasance ta yi kusa da raƙumi raƙumi za ka bada in ta yi kusa da saniya saniya za ka bada in ta yi ƙasa da haka rago za ka bada ko kuma akuya ko tinkiya shine ubangiji ta'ala ya ce fa jaza'un mislu ma qatala minan na'am na kan shi sakamako shine kwatancin abin da ya kashi minan na'ami wato daga cikin dabbobi kenan raƙumma da shanu da tumaki da awaki ya hukum don haka kenan malamai suka ce mutumin da ya kashe shi muna to zai ba da raƙumi wanda ya kashe ɓauna ko jakkin jeji zai ba da saniya wanda ya kashe kura ko barewa to zai ba da rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya ya hukumu bihi zawa adilin minkum hadiyan baligar ka'aba ubangiji ta'ala ya ce mutum biyu waɗanda suke ma'abuta adalci daga cikinku kenan za a samu masana biyu waɗanda suke adalai su za su yanke masa hukunci su ce masa ga abin da ya dace ka bada waɗannan alƙalai biyu adalai wasu malamai suka ce za a koma abin da mazan jiya suka yanke na hukunci shine za a tabbata a kan shi wasu malamai suka ce a kowane zamani in dai an samu mutum biyu waɗanda suke masana waɗanda suke adalai to su za su zartar da hukuncin abin da ya dace ka bada na fansar da yake kanka shine ubangiji ta'ala sai ce hadiyan baligal ka'aba wato a matsayin hadaya ce wadda za a kura ta a kai ta zuwa ga wato haramin Allah abinda ake nihi da alka'aba a nan kenan zuwa harami domin wurin da ake yanka hadaya wato ita ce mina can za a kai a yanka a raba ma talakawa da miskinan harami wannan nama domin haƙƙi ne wanda yake nasu shine ubangiji ta'ala ya ce hadiya wato ga hadaya kenan wadda za a kura ta baligar ka'aba wato ta kai can wato haramin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce au kafaratun ta'amu masakina ko kuma wato shine na kansa kenan in har ba hade da zai bada to na kanshi shine kafara mice ce kafara shine yace ta'amu masakina wato shine ciyar da miskinai ciyar da miskinai a nan kar mu fahimci kamar yadda ya gabata mutumin da ya aske kansa cewa zai ciyar da miskini shida kowane miskini za a ba shi mudu biyu da mutumin da ya aikata wani abu da aka hana daga cikin abubuwan da aka hana mai harami ko kuma ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji ko kuma wajibatul umra cewa zai iya ciyar da miskinai shida shi ciyarwa a nan dabbar da ka kashe sai a ga wace dabba ce ta yi kusa da ita misali in saniya ce ta yi kusa da ita kai baka da kudin sayan saniyar kuma baka da ita to sai a yi kimar saniya nawa take idan aka yi kudinta kenan wannan kudi sai ka je ka sayi abinci in kuma kana da abincin kenan sai ka ba da adadin abincin da wannan kudin saniya za su iya saya an gane ko kenan sai a ciyar da wannan abinci ga waɗanda suke miskinai shine ubangiji ta'ala ya ce au kafaratun ta'amu masakina sai ce au adlu zalika siyaman ko kuma abin da yayi daidai da haka ga azumi menene daidai da haka kenan daidai adadin mudun da zaka bada in baka da abincin da zaka ciyar mataki na uku zaka sauko shine yin azumi azumi dai ba maganar cewa baka da halin yin shi sai dai in baka da lafiya tunda shi ba wani kayan kuɗi ba ne ba shi ne ya ce awo adulu zalika siyamun ko abin da ya yi daidai da haka ga azumi don haka a madadin kowane mudu kenan za ka yi azumi guda misali abin da ka kashe daidai da rago ne sai aka tambaya nawa rago yake aka faɗi kimarsa wannan kudade sai a ce mudu kaza ne za a saya kenan adadin waɗannan mudu shine adadin azumin da za ka yi kaddara cewa mudu goma ne to za ka yi azumi goma shine ubangiji ta'ala ya ce au adulu zalika siyaman ko kuma abin da yi daidai da haka wato shine ga azumi sai ce li yazuqa wa bala amri dan shi wanda ya kashe farautar wato ya dandani hukubar lamarinsa domin ya keta doka ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce afallahu amma salaf ubangiji ta'ala ya yi rangwame gare ku ya ku jama'a ta muminai dangane da abin da ya riga ya wuce kenan kafin wannan hukunci ya sauka duk abin da ya gabata ubangiji ta'ala ya yafe ma bayansa wa man ada sai ya ce duk wanda ya koma kashe farauta bayan hani na ubangiji subhanahu wa ta'ala fayanta kinullahu min ubangiji ta'ala zai ɗau fansa game da shi a gobe kiyama ma'ana Allah zai azautar da shi to na malamai suka ce mutumin da ya yi a farko ko da ganganci ya yi kamar yadda Allah ya faɗa kenan sai a ɗora masa wannan sakamako idan ya koma yi da ganganci to ba maganar a ɗora masa wannan sakamako na cewa ya yanka wata dabba ko ya ciyar da miskinai ko ya yi azumi a'a sai a bar shi tsakanin shi da ubangijin shi ubangiji ta'ala zai ɗau fansa game da shi ya azautar da shi a gobe kiyama a matsayin ya keta dokarsa sai ce wallahu azizun ubangiji ta'ala mabuwayi ne wanda ba a rinjayarsa kuma babu wani abu da ke gagarar shi zuntika ma'abucin ɗaukan fansa ne game da duk wanda ya saba masa uhilla lakum saydul bahri wa ta'am ubangiji ta'ala yace an halatta muku wato farauta ta teku ya ku jama'a ta alhazzai wa ta'amuhu kuma an halatta muku abincinsa abincin teku wato shine namun ruwa wanda yake mushe wanda ruwa yake kawo shi gaba an gane ku duk wata dabba ta ruwa idan ka same ta a mace ya halatta ka ci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka masa tambaya dangane da ruwan teku shin akan iya yin tsarki da shi manzon Allah sai ya ce huwa dahuru ma'uhu alhillu maitatu manzon Allah ya ce ruwan teku wato mai matukar tsarki ne kuma mai tsarkakewa ne sannan ya ce mushen shi kuma halaka ne don haka shine a nan ubangiji ta'ala ya ce uhilla lakum saydul bahari an halatta muku wato farauta wadda take ta teku don haka da wanda ya dau harami da hajji ko da umra ya halatta ya shiga cikin teku wato yayo farauta wa haka hakanan abincinsa ma'ana idan ya samu mataccen kifi ko wani namun ruwa a gabar teku wannan ya halatta ya ci mata allakum ubangiji ta'ala ya ce dan amfani gare ku ko alhazzai wani sayyara wato da yan wucewa su ne matafiya kenan wani sayyara wato da matafiya wa hurrima alaikum saidul barri ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku farauta wato ta sarari ko kuma ka ce ta dokar daji ma dumtum huruma wato matukar kuna dauke da harami haramun ne akan ku kuyi farauta in dai ta dokar daji ce sai ya ce ma dumtum huruma matukar kuna dauke da harami sai ya ce wattaqullaha allazi ilaihi tusharun ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ake taro ku zuwa gare shi a gobe kiyama don haka kenan ku ji tsoron keta dokarsa duk wanda ya keta dokarsa ubangiji ta'ala zai dau fansa game da shi a ranar kiyama ya azabtar da shi wannan kashedi ne da barazana ubangiji subhanahu wata'ala yake ma mu'minai saboda daman wani hali ne waɗanda suka shiga wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala sunnar shi ce idan ka ce kayi imani sai Allah ya jarrabe ka a jarraba imaninka kamar yadda yace a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu don haka bayani ya gabata kafin wannan aya ubangiji ta'ala cewa ya ayyuhal ladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakafuhu bil ghaib faman itada ba'da zalika falahu azabun alim wanda a wannan lokaci suna zaune fa sun fita a matsayin su na alhazzai wato namun daji kawai sai su zo kusa da kai kamar za su dafa ka kuma bayan da za ka yi da su kai kana dauke da harami wanda inda ba ka ɗauke da harami kafin ka samu zomu sai ka sha wahala to wata jarrabawa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babun idza sada al-halal fa ahada lil muhrim as-sayda akala ولم ير ابن عباس وأنس رضي الله عنهم بالذبح بأسا وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت وإذا كسرت إدل fa huwa zinatu zalik qiyaman ay qiwama ya'dilun yaj'aluna idla qala haddathana mu'adh ibn fadala qala haddathana hisham huwa ibn abi abdullah ad-dastawai an yahya huwa ibn abi kathir ana abdullah ibn abi qatada annahu qala انطلق أبي عام الهديبية فأحرم أصحابه ولم يهرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فجعلت عليه فقع فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا واستعنت بهم فأبوا أن يؤيني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني جفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتاه وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وإندي منه فاضلا فقال للقوم كلوا وهم مغرمون malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan alhalal mutumin da baya dauke da harami idza sada idan ya farautu farauta fa ahada lil muhrim fa ahada lil muhrim saida ya ba da kyautar wannan farauta da ya farauto ga mai harami me zai tuntuni malam ya yanke hukunci ya ce akala sai ya karba ya ci menene dalili shine hadisin da malam ya shigo da shi a karkashin ba shine sai ya ce walam ya rabunu abbasin wa anasun bizabhi ba'asa wato abdullahi dan abbas da anas dan malik Allah ya kara musu yadda ba sa ganin laifi game da yanka na mai dauke da harabi an gane ko idan ya yanka dabba ba laifi akan iya ci kamar yadda shi asarkin abdullahi dan abbas yana cikin al-musannaf na abdulrazak ibn hammam as-sanani wato yantaccen bawansa shine ikrima Allah ya ji kansa ke cewa abdullahi dan abbas ya umarce ni in yan in soke masa raƙumi a wannan lokaci kuma ina ɗauke da harami an gane ko yana ɗauke da harami ya ce masa ya soke masa raƙumi don haka shi ne a nan ya ce shi abdullahi ɗan abbas da anas ɗan malik ba sa ganin laifi da game da yanka wato na mai ɗauke da harami to don haka shi ne sai malin ya ƙayyade sai ya ce wa huwa fi gairi sai ya ce amma fa in dai ba farauta ba ce ba idan farauta ce aka farautu mai harami ya yanka ta to wannan ita da mushe duk ɗaya ne baya halatta a ci an gane ko kamar yadda bai halatta ba ya horauce horauta to haka in an horauto bai ya halatta wanda yake ɗauke da harami ya yanka ta domin mai harami idan ya horauce horauta musaice haramun ne bai ya halatta a ci ba shi ba ko wanda baya ɗauke da harami bai ya halatta ya ci balantana iya yanka don haka malam ya ce wa huwa fi gairi sayi ya ce wannan da suka ce ba laifi mai harami da hajji ko umra idan ya yanka a ci malam ya ce in dai ba farauta ba ce ba su ka yanka don haka a magana mafi inganci duk abin da mai harami da hajji ko mai harami da umra zai yanka in dai farauta ce to wannan haramun ne ita da musai dudde ne sai malam ya ce na hawal ibili kwatancin raƙumi kamar yadda shi ikrima ya soke ma abdullahi dan abbas wato raƙumi alhali shi ikrima yana ɗauke da harami sai ya ce walganami ya ce hakanan tumaki da awaki walbakari ya ce hakanan shanu wadda jaj wato da kaji sai ya ce wal khayli ya ce haka nan da doki an gane ko tunda anan malam yana daga cikin kenan nasi ne wanda yake a bayyana daman wato jahiltar al'amarin shine yasa jama'a suke kai kawo dangane da halaccin doki mu ma ba komai bai sa ana aka jahilce shi saboda ana da wadatar nama amma ai cin doki babu wani kai kawo a kan shi wanda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa ko su malaman malikiyar ba su ce ba haramun ne a magana mafi inganci a malikiyance cin doki makaruhi ne ba haramun bane ba kamar yadda yake cewa wal ashharu al karahatu fil kayl magana mafi ɗaukaka mafi shahara mafi bayyana a malikiya game da cin doki shine karhanci ba haramci ba to don haka shine sai malam ya ce walakaili ya ce da doki in mai harami ya yanka wannan ya halatta ce yuqalu adlu zalik misil idan aka ce adlu shine wato almisil kenan kwatanci to amma shi adil in aka ma ainin kin wasali sama kenan abin da yayi daidai da abu kaza amma ba jinsin su ɗaya ba kamar misali na baka hatsi tiya guda sai ka zo ka ban dawa tiya guda kenan shine gwalgwadon kenan tiya ɗaya da na baka ta hatsi sai ka bani tiya ɗaya ta dawa kaga ai za a iya cewa adil amma jinsin ba ɗaya bane amma idan aka shine sai ya ce fa'iza kusirat aka ce idilun fahuwa zinatu zari kenan abin da yake jinsi ɗaya kuma daidai wa daida babu wani bambanci yanda na baka tiya ɗaya ta hatsi ka bani tiya ɗaya ta hatsi to shi wannan shine ake cewa idil idan aka ma ainihin wasali kasa amma in aka ce adil kenan abin da yayi daidai da shi amma jinsin ba ɗaya bane ba don haka ubangiji ta alami ya ce au adulu zalika shine ya koma kenan akan wancan baban aw adlu zalika ko abin da yake kwatancin haka kenan siyaman kenan ga azumi kaga ai shi azumin ba daidai ba yake da ciyarwa daidai ne da ciyarwa amma jinsin ba ɗaya bane azumi daban ciyarwa daban sai ce fa iza kusirat idan aka ma ainin kin wasali kasa aka ce idilun kenan fa huwa zinatu zali wato abin da yake kenan gwalgwadon shi kenan wanda yake jinsi ɗaya kiyaman lafazin kiyaman kenan asalinsa kiwaman ne kenan ainul fi'ilkin sai aka canza ta aka maida ta yawon kenan wannan yana fassara mana waccan kalma aw adulu zalika siyaman asalin siyaman ai siwaman ne siwaman ne asalin wawun ne kenan wannan ainul fi'ilkin sai aka canza ta sai aka maida ta yawon maimakon a ce siwaman sai aka ce siyaman saboda siyaman ya fi daɗin faɗa akan harshe haka idan ka ɗauki kiyaman asalinsa kiwaman ne kinan kiyaman ya fi sauƙi akan harshe sai aka canza wannan wawun aka mai da shi yawun sai ce ya adilun fadar Allah da ya ce wallazi na hun bi rabbihin ya adilun shi ne ya ce ai ya ji aluna idilan suna sanya ma ubangiji kenan tamka shi ne ai mislan yanda suke sarrafa masa ibada kenan haka suke ɗauka su sarrafa ma gumakansu kina wannan duka yana tafsirin kina au adilu zalika ne shine malam sai ya shigo da hadisin wato abdullahi ibnu abi katada Allah ya ji kansa ke cewa in balaka abi yace mahaifina abu katada Allah ya kara masa yadda in balaka amal hudaybiya wato a shekara ta hudaybiya shine kenan shekara ta shida da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ita wannan shekara sai ta shahara da wannan suna ake kiranta amul hudaybiya domin wannan sulhu da ya gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran makka lokacin da suka tsare shi a wannan dawa da ake kiran shi hudaybiya suka hana shi shiga makka to don haka shekarar gaba ɗaya sai ake kiranta amul hudaybiya saboda ita shekara abin da ya wakana a cikinta abin da ya fi komai shahara ya fi komai mamaki to wannan shekara galibi ana kiranta da wannan suna shi ne yake cewa a wannan shekara kenan amur hudaybiya mahaifina ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kenan birnin makka fa ahrama ashabuhu wa lam yuhrim wato abokansa gaba daya sun ɗau harami amma shi abu katada bai ɗau harami ba me ya hana abu da daukan harami domin kasancewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fita da jama'arsa sun wuce zulhulaifa sun kai wani wuri da ake kiran shi ar-rauha ar-rauha tsakaninta wato da zulhulaifa tafiya ce ta mil 34 lokacin da ya kai wannan dawa ar-rauha wanda yana tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da madina wato labari sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa abokan gabar shi wato sun yi dakonsa a wani dawa da ake kiran shi gaika kamar yadda bayani zai zo nan gaba suna da nihin su kai ɗauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi kwantan bauna su gama da shi da wannan labari ya cin masa kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shirya wata runduna ta musamman daga cikin jama'a shi wanda a cikin wannan runduna akwai abu katada maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu maza su bi ta gabar teku an gane ko wanda hanya ce daga cikin hanyoyin makka kenan ta hanyar da za su bi inda ake inda aka bashi labarin cewa abokan gabar anan suke wanda za su kawo dauki maza Allah ya ce maza su su bi ta nan to da aka bi ta wannan hanya shi abu katada ba ya da tunanin cewa makka za'a su dai sun tafi su yi wannan daku to sai ya kasance dukkan sahabban da sahabbansa waɗanda suke cikin wannan runduna kowa ya ɗau harami amma shi bai ɗau harami ba lokacin da suka amintu game da wannan abokan gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni yayi gaba ya ƙetare wannan wuri to shine anan sai suka karkata suka je su iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani zai zo nan gaba kenan Abu Qatada abin da ya hana shi daukan harami domin kasancewar shi bai fita ba da nihin zuwa Makka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya su a matsayin runduna ce wadda za su je su tunkari waɗannan abokan gaba waɗanda suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwantan bauna shine anan yake cewa shine yake cewa fa ahrama ashabuhu wa lam yuhrim abokansa gaba ɗaya sun dau harami amma shi bai dau harami ba wa huddisa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam anna aduwan yagzu aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa lalle abokan gaba suna nan sun yi kwanto a dawan da ake kiran shi gaika suna nihin su yake shi kenan a wannan lokaci ya shirya wannan runduna ya aika shine sai ya ce fa bayin fanṭalaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya wuce yayi gaba ya tafi su ma suka kama wannan hanya ta gabar tekun maliya fa bainama ana ma ashabihi yadhhaqu ba'dhum ila ba'd wato yayin da shi Abu Katada yana tare da abokansa junansu yana ma juna dariya fanazartu abu katada ya ce sai na waiwaya fa'iza ana bi himari wahashi ya ce sai ga maka jikin jeji yana zagaye nan kasancewar abu katada kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba ya shagala da ɗimke takalminsa sai ya ji abokansa suna dariya wannan yana ma wannan dariya wannan yana ma wannan dariya dariyar da suke yi suna yi ne saboda mamaki ga su suna dauke da harami ga namun daji sai kai kawo suke jikin daji ya matso kusansu kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba garke ne guda na jakkan daji suka zo kusansu to amma wannan dariya da junansu yake ma juna don shi wato abu da ya bado hankalin shi ya gami yake faruwa shine a wannan lokaci abu katada sai ya dago kansa da ya dago kansa sai ya ga jakin daji sai yake ce musu an gane ko sai yake tambaya su sai yake cewa da na daga kai sai na ga jakin jeji sai na ce musu ma haza wannan ko menene sai suka ce masa lanadiri ba mu san ba ko menene sai na ce huwa himaru wahash jakin jeji ne kadu sai suka ce huwa ma ra'aita in ma jakin jeji ne kai dai kai ka gani su da suke dariya a nan tun da shi baya dauke da harami kenan ya faɗaka ya gane cewa mene ake ne to a wannan lokaci sai ya ce fahamaltu alaihi wato sai na kai masa ɗauki nan akwai ikhtisar a cikin riwayar a lokacin nan sai ya janyo dokinsa wanda ake kiran shi aljarada sai ya bure bayan dokin da ya hau dokin ya mance mashin shi da bulalar shi a ƙasa sai ya ce kuma ya komo sai kowa ya kau da kai sai ya sauka sai ya ɗauko mashin ya ɗauko bulalar sai ya bure sai ya hau dokin shi ne ya ce fahimaltu alaihi sai na kai ma wannan jaki ɗauki faɓa an tuhu na soke shi da mashi na fa'asbatuhu na tabbatar da shi wato a mace akan ƙasa to kasancewar kamar yadda zai zo a cikin riwayar wato jakkar jeji ce daga cikin garken jakka ce ya kashi ya ce wasta an tubihim shine ya ce na nemi taimako su taimaka min na su bani mashi na kenan da bulala ta fa abau sai suka ki an yi inuni su taimaka min da na kashe wannan jaki na zo na hede shi fa akan namin lahami muka ci namansa aka yi soye aka yi dahuwa sai da aka yi kala-kala kamar yadda yake cikin wata riwaya aka yi gashashe aka yi soye aka yi wanda yake dahuwa waka shi na an nukutaɓa ya ce sai muka ji tsoron wato kada a datse tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana abokan gaba su zo su yi shamaki su shamakance tsakaninmu da shi faɓalabtun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka sai na yi famar neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arfa'u farasi sha'awan wa asiru sha'awa ya ce ina dora ma doki na sukuwa fage guda in na yi sukuwa fage guda kuma sannan sai in dan bar shi ya huta ne tafiya kuma fage guda haka na ringa bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin in cin masa sabubba ne guda biyu suka sa Abu Qatada ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maza har ma yana sukun ya doke shi ma'ana yana famar ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsida shi domin waɗannan jama'a su iso an gane ko domin a zama tsintsiya madaurin ki daya sababi na biyu kasancewar sun dan samu ja'in ja bayan wasu sun ci nama sai kokonto ya darsu to shin naman nan da muka ci mun ci halaka ko kuma me zai biyo baya to sai aka ringa dan ja'in ja abu da sai ya hau dokinsa ya sukunya domin ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tambaya dangane da wannan naman da suka ci halin suna dauke da harari don haka kuma sai ya matsi wato damtsan na jaki a gashe ya tafi da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo a gaba shine anan yace arfa'u farasi sha'awan wato ina dora ma doki na sukuwa fage guda wa asiru sha'awa yace wani fagen kuma sai nayi tafiya falakitu rajulan min bani gifar fi jawfil layl ke na haɗu da wani mutum a cikin tsakiyar dare wato daga cikin banu gifara na haɗu da shi kultu sai na ce masa aina taraktan nabiya sallallahu alaihi wasallam ina ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce taraktuhu bi tihin ko kuma ta'hin an gane ko ta'hin wannan sunan wani wuri ne in ma ta'un kin kai mata wasali sama kace ta'hin ko kuma kace tihin amma mafi yawan marwaita sun karanta shi tihin ya ce masa ai na bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato adawan da ake kiran shi da tihin wa huwa qa'ilun suqya manzon Allah yana nihim wato baccin rana ya riske shi a wurin da ake kiran shi as-suqya wanda shi ma wani tauki ne wanda yake na musamman kenan ya hadu da shi a wurin da ake kiran shi tihin amma maza Allah sai gaugawa yake so yake ya isa wurin da ake kiran shi asuku ya kenan baccin rana ya riske shi a can ƙa'il a nan kenan minal kailula ne ai sayu sayu kilu yana nihin cewa ya yi baccin rana a wurin da ake kiran shi asuku ya shi ne ya ce taraktuhu bi tihin ya ce ai na bar shi a wurin da ake kiran shi tihin wa huwa qa'ilun suqya wato yana nihin yayi bacci rana a wurin da ake kiran shi as-suqya fa qultu ya rasulullah wato abu qatada yace sai na cin masa lokacin da na cin masa sai na ce ya manzon Allah inna ahlaka yaqra'una alayka as-salama wa rahmatullah wato sahabbanka suna gaishe da kai ya manzan Allah shine kenan suna ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullah innahum qad khashu an yuqtaba udunak ai sun ji tsoron kada a datse tsakaninka da su don haka fantazirhum ya rasulullahi ka jira musu har su iso an gane manzan Allah sai ya ce to haka za a yi manzan Allah sai ya da zango ya yi jiransu qultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah asabtu himara wahshin na ce ya rasulullah na farauce jakkin jeji kuma mun gasa dukkan jama'a sun ci wa indi minhu fadila amma akwai kingi a waje na shine kenan damtsan ya gasa ya taho da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lil qawli sai manzan Allah ya ce ya faɗa ma jama'a ya ce kulu ya ce duk ku ci wa hum muhrimuna kuma alhali suna dauke da harami wanda zamu iske a riwaya ta gaba kasancewar lokacin da ya kashe jakin ya gama abu katada ya ce to ku zo ku kama mu dauka suka ce a shi da kanshi shi kadai ya giggibi jakin gaba da ya je ya hede shi ya wannan kinshi ya kawo shi to don haka shine a nan manzan Allah ya ce musu kulu ya ce ku ci amma kafin haka sai da manzan Allah ya yi tambaya kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba kenan a nan abin da muke so mu gane wannan hadisi yana tabbatar mana cewa idan mutumin da baya dauke da harami ya farauce farauta ya ba da kyautar ta ga wanda yake dauke da harami ya halatta ya ci amma matukar ba shi bai taimaka masa ba kuma bai masa nuni ba don haka a nan dariya da junansu ya ringa ma juna dariya mamaki ne suke ba nuni bane ba suka masa kuma ita dariyar ba ta zama a matsayin nuni babun izara al-muhrimuna saydan fadahiku fa fatina al-halal قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى وابن أبي كثير عن عبد الله بن قتاده عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدث أنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية فأحرم أصحابه ولم أهرم فأنبئنا بعدو بغيكة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وهش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يؤينوني فأكلنا منه ثم لهقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شعوا وأسير عليه شعوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتئه وهو قائل للسقيا فلهقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إن الصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم مهرمون wato wannan babi ne idan waɗanda suke ɗauke da harami suka hango farauta junansu yama juna dariya domin wanda baya dauke da harami ya fahimci manufa ya je ya farauci wannan dabba menene matsayin wannan dabba in an farauto ya halatta su ci ko baya halatta shine anan kenan malam sai ya koma shigowa da hadisin ta wata hanya ta daban shine hanyar sa'id ibn rabi daga ali ibn al-mubarak shine a nan abu da wato ɗansa yake cewa mahaifinsa abu da wato ke faɗa cewa mun tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta hudaybiya fa ahrama ashabuhu wa lam uhrim sahabbansa gaba ɗaya sun ɗau harami amma ni ban ɗau harami ba domin shi baya nihin zuwa makka fa'un bi ina bi aduwin bi gaika ya ce sai aka ba mu labarin cewa abokan gaba suna nan a dawan gaika sun ma manzan Allah sal- sun yi dako manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran ya iso su gama da shi fata wajahana na hawa abu katada ya ce sai muka fuskanci wajensu kenan rundunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya fa basura ashabi bi himari wahash yace abokaina sai suka hango jakkin jeji fa ja'ala ba'dhum yadhaku ila ba'd junan su sai ya ringa ma junan su dariya domin na fahimci me ake nihi tunda a wannan lokaci kamar yadda yake cikin riwayar shi ya sunkuya kansa ya shagala da dinke takalmansa fa nazartu yace sai na daga kai fara aituhu sai na hango jakkin jeji fahamaltu alaihi alfarasa yace sai na kure doki na na kai masa dauki faqa antuhu wato na soke shi da mashi na fa asabatuhu na tabbatar da shi akan kasa a mace fasta antuhum fa abau an yu'inuna an yu'inuni a farko kenan lokacin da ya hau doki ya nemi su taimaka masa su meko masa bulalar shi da mashin shi suka ki taimako na biyu da ya nema lokacin da ya kashe jakin ya ce ku zo ku kama ba wanda ya kama shi kadai ya giggibi jakin ya kai shi can ya fede shi ya ya daddatsa aka dafa fa akalna minhu yace muka ci daga namun wannan jaki sai da aka ci nama aka yi gaje gaje aka bari thumma lahiktu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sannan sai na yi famar cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khashina an nuqtaqa muka ji tsoron cewa a datse tsakaninmu da shi kenan abokan gaba su tsare mu arfa'u farasi sha'awan wa asiru alaihi sha'awa ina dora ma doki na wato sukuwa fage guda sannan kuma na yi tafiya fage guda domin ya dan huta falakitu rajulan min bani gifar fi jawfil layl sai na hadu da wani mutum daga cikin kabila ta banu gifar a cikin dare fa qultu lahu sai nace masa aina tarakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace taraktuhu bi tihin yace na bar shi a dawan tihin wa huwa qa'ilun sukuya manzon Allah yana nihin ya isa asukuya domin yin baccin rana kenan sai tafiya yake da maza so yake sai ya kai wannan wuri anan za a yi baccin rana falahiktu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ci gaba da bin bayansa har na cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace hatta ataitu har na zo masa fa qultu ya rasulullah da na iso wajensa sai na ce ya manzon Allah inna ashabaka arsalu yaqra'una alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wato sahabbanka suna gaishe da kai wa innahum qad khashu an yaqta'ahum al'adu dunak suna jin tsoron kada abokan gaba su datse tsakaninka da su don haka fanzurhum ya rasulallahi kaɗan jira musu fa fa'ala manzan Allah sai ya da zango ya jira musu fa qultu sai nace ya rasulallah ya manzan Allah inna sadna himara wahshin lalle wato mun farauce jakin jeje asalin kalmar inna sadna inna sadna da'un kin kenan sai aka shahe ta aka yi idgamin ta fi sad shine yace inna sadna himara wahshin ya ce lalle mun farauce jakkin jeji wa inna inda na fadila a wurinmu akwai saura na naman nashi yaya ya rasulallahi jama'a duk sun ci kuma alhali suna dauke da harami manzon Allah sai ya faɗa ga sahabbansa sai ya ce kulu ku zo ku ci wa hum muhrimun kuma alhali suna dauke da harami kenan anan malam ya koma shigo da hadisin saboda wannan gaba kenan in mai dauke da harami ya ga farauta in yayi dariya wanda baya dauke da harami ya fahimci haka ya je ya farauci to ya halatta ya ci ba za a ce ba ya masa nuni an gane ko balantana a ce ya haramta ya ci babun la yu'inu al-muhrimu al-halala fi qatl as-sayd qala haddathana abdullah ibn muhammad qala haddathana sufyan wa ibn uyayna قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلقاهة من المدينة على ثلاث قال حا وحدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحة ومنا المهرم ومنا غير المهرم فرأي فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نؤينك عليه بشيء إنا مهرمون فناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة, أكمة ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فأقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فصلوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa wanda ke ɗauke da harami hajji ko umra ba zai taimaka ma wanda ba shi da harami game da kashe farauta an gane ko wanda ke ɗauke da harami in ma hajji ko umra la yu'inul halala kenan ba zai taimaka ma wanda ba shi da harami fi katil saidi game da kashe farauta kowane taimako ko mun kankanta shi ba zai taimaka masa ba to shine anan malam ya shigo da hanya ta farko hadisi hadisin Abu Qatada wato ta hanyar kenan shine Abdullahi ibn Muhammad al-Ju'fi ta hanyar Sufyan ibn Uyayna ta hanyar Salihu ibn Kaisan daga Muhammad shine Nafi Maula Abi Qatada cewa ya ji Abu Qatada Allah ya kara masa yadda kenan maimakon waccan hanya da ta gabata riwaya ce ta ɗansa shine Abdullahi ibn Abi Qatada shine anan kenan yantaccen bawan nashi wannan nafi shine yake cewa lalle abu da Allah ya kara masa yadda ya ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil qaha a wurin da ake kiran shi da qaha kenan qaha daidai kusa yake da arrauha an gane ko wa minna al muhrim wa minna ghairul muhrim wato daga cikin mu akwai waɗanda suke dauke da harami akwai kuma waɗanda ba sa ɗauke da harami wato ƙaha tana kusa da asukuya nake nihi tana kusa da asukuya kenan inda abu da ya cimma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda manzan Allah yake nihin ya kai wato domin ya sauka ya bacci rana shine yace wa minnal muhrim daga cikin mu akwai masu harami akwai wanda ba sa ɗauke da harami fara'aitu ashabi ya tara auna shai'a ya ce sai na ga abokaina suna neman hango wani abu kowa sai hange yake fanazartu ya ce nima sai na waiwaya fa'iza himaru washe sai ga maka jakkin jeji da na hango shi mai za a yi sai na fure bayan dokina na manta kenan mashi da bulala a ƙasa na ce kume komu sai kowa ya kau da kai shine anan yace waka a saudugu kenan bulalar shi sai ta kuce ta fadi sai yace kume ko sai suka kime ko masa sai da ya sauka daga dokin ya dauko faqalu sai suka ce masa lanu inuka alaihi bi shay'in ai ba za mu taimaka maka ba da wani abu akan farauce wannan farauta inna muhrimuna domin mu muna dauke da harami fatanawaltuhu yace na sauka na dauko bulalar shine yace fatanawaltuhu fa akastu na sauka kenan na ɗauko wannan bulala sun ma'ataitul himara min wara'i akama sannan na je ma wannan jakki bayan wani tudu wanda yake na rere ya laɓe bayan tudu na rere ya iske wannan jakki ya ce fa'aƙar tuhu sai na soke shi da mashina lafazin al'aƙar shi ne abba'an fa'aƙar tuhu sai na soke shi da mashina kenan na tabbatar da shi akan ƙasa fa'ataitu bihi ashabi da na kashe shi sai na ɗauko na zo masu habbaina abokaina faƙala ba abuhun bayan an gasa wasu junansu wasu daga cikin jama'a sai suka ce kulu ku zo a ci wa ƙala ba abuhun wasu suka ce la ta akulu kar ku ci to wannan kasancewar kamar yadda yake cikin wata riwaya har an fara ci sai wasu kokonto ya ɗansu a cikin zuciyarsu sai suka janye hannunsu suka ce a ba za su ci ba a bari dai har aje a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa huwa amamana yace sai nayi gaggawa na hau doki na ina sukuwa fage guda ina tafiya wani fagen har na cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaban mu da na iske shi fasa'altuhu sai na tambaye shi ga abin da ya faru faƙala sai manzon Allah ya ce kuluhu halalu ya ce ku ci ai halak ne ai fahuwa halalu ku ci ai halak ne ƙala lana amr wato amr ibn dinar ya ce mana kenan wannan yana faɗa ne kenan ga shi salihu ibn kaisa ya ce an gane ko amr ibn dinar kenan ya faɗa ne ga wato almajiransa sai ya faɗa musu yake ce musu izhabu ila salih ya ce ku tafi wato wajen salih kenan ibn kaisan fasaluhu an haza wa gairihi ku je ku yi masa tambaya game da wannan hadisi da ma wani ba shi ba an gane ko in har kuna kokonto ku je ku tambaye shi kenan anan shi amr dinar wato yana famar ya tabbatar ma kenan almajiransa cewa tabbas wannan hadisi ya ji shi wato baki da baki kenan daga salihu ibn kaisan shine yace musu kun kun koma kenan can madina ku je ku tambayi salihu ibn kaisan shine yace wa qadima alaina hahuna yace sai ku gaya an yi katarin ya zo nan wajen mu sai muka tambaye shi ya tabbatar mana cewa haka ne abu da haka ya tabbatar musu kenan wannan yana nuna cewa shi dai wanda yake dauke da harami baya halatta ya taimaka ma wanda ba shi da harami domin farauce farauta ko bulala ba zai dauka ba ya mika masa don haka a nan taimakon da sawa'an da shi za a iya kashe farauta ko taimakon da in ba da shi ma ana iya kashe ta to a nan baya halatta ta kowane fuska kenan ya taimaka masa je wannan na gaba sai mu dakata babun لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانا هو وضاح ابن عبد الله اليشكري قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة رضي الله عنه فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أهرموا كلهم إلا أبا إلا أبو قتادة إلا أبو قتادة لم يهرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا خمر وحش فحمل أبو قتادة على الخمر فأقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن مهرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم فرأينا قمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن مهرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa wanda ke ɗauke da harami hajji ko umra ba zai nuna ma wanda ba shi da harami farauta domin ya farauce ta an gane ko ba ma wai ka taimaka masa ba nuna masa ma baya halatta kai shine yace la yushirul muhrimu ila saidi wato wanda yake dauke da harami ba zai nuna ma wanda ba shi da harami farauta likai ya tsada bul halala domin ya farauce ta to shine anan ya koma shigo da hadisin ta wata hanya ta daban wato abdullahi ibn abi katada ke cewa mahaifinsa abu katada ya ba shi labarin cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fita domin yin hajji lafazin domin yin hajji a nan malamai suka ce asali za a koma a harshen larabci abinda ake nihi da alhaji a nan kenan ya fita yana nihin ɗakin allah mai alhurma domin ya ziyarce shi domin in aka ce alhajju shine alƙasdu ila mu'azzam tare da cewa a wata riwaya kharaja hajjan au mu'tamiran to dan haka sai aka samu riwaya da ta tabbatar da cewa umra ce manzon Allah ya fita domin yi a wannan shekara ta shida kenan amul hudaybiya kamar yadda ya gabata du'a waɗancan riwayo shine yace fa kharaju ma'ahu sahabbansa suka fita tare da shi fa sarafa qa'ifatan minhum manzon Allah sai ya juyar da wasu jama'a daga cikin su kenan a matsayin runduna ce wadda ya shirya ya aika su wato zuwa gaika kenan inda aka ce akwai abokan gaba sun yi kwanto shine yace fa sarafa qa'ifatan minhum manzon Allah sai ya juya wasu jama'a daga cikin su fihim abu katada a cikin wannan jama'a da manzon Allah ya tura domin su tsare waɗannan abokan gaba akwai abu katada faƙala manzon Allah ya ce da su ku zu sahilal bahri hatta naltaki ku kama hanya ta gabar teku ku bi ta can manzon Allah ya ce har mu haɗe akan hanya fa aka zo sahilal bahar sai suka kama hanya ta gabar teku falamman sarafu lokacin da suka juya an gane suka kama wannan hanya a haramun kullum gaba ɗaya su sai suka ɗau harami illa abu da sai dai abu da illa anabi ma'ana lakin abu da sai dai abu da lamihuri shi kaɗai ne bai ɗau harami a cikinsu ba saboda shi baya nihin zuwa makka fa bainama hum yasiruna yayin da suke tafiya izra'au humura wahashin sai suka ga jakuna waɗanda suke na jeji humur jam'i ne na himar ka annahum humurun mustanfira shine yace izra'au humura wahashin sai suka ga jakkan jeji garke guda ne suka gani fa hamala abu qatada alal humur abu qatada sai ya kama sai ya kaima waɗannan jakkai wato ɗauki fa aqara minha atana wato sai ya soke wata jakka daga cikin su da mashinsa an gane ko atan shine wato ta matar jakka jakki kenan fa aqara minha atana wato sai ya soke wata jakka fa nazalu sai suka sauka fa akalu min lahmiha aka gasa nama aka ci wa qalu bayan an fara ci sai junansu suka ce ana akula lahmi saidin wa nahnu muhrimun yanzu naman farauta za mu ci bayan muna ɗauke da harami kenan ko kwanto ya darsu a cikin zuciyarsu fa hamalna ma baqiya min lahmil atan yace sai muka ɗau abin da ya rage na naman jakkar muka je da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace falamma atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah inna kunna ahramna lalle gaba ɗayan mu mun ɗau harami amma banda abu katada wa kad kana abu katada ta lam yuhri abu katada bai ɗau harami ba fara'aina humura wahshin sai muka hango jakunan jeji fahamadana fahamala alaiha abu katada fa aqra minha atana abu katada ya kai musu ɗauki kuma ya soke jakka daga cikinsu ya kaso jakka daga cikinsu fana zalina muka sauka ya hede aka gasa fa akal min lahamiha muka ci sun makulna bayan mun ci sai muka ce ana akula lahama saidin wani hannun hurimu yanzu na halatta mu ci naman farauta alhali muna dauke da harami fahamal nama bakiya min lahamiha don haka ya rasulallahi muka ɗauko sauran naman muka zo da shi ƙara sai manzon Allah ya ce minkum ahadun amarahu a cikin ku akwai mutumin da ya umarce shi ya sanya shi ya farauto wannan jaki shine yace minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha a cikin ku akwai wanda ya umarce shi cewa ya kai dauki ya farauto suka ce a aw ashara ilaiha a cikin ku akwai wanda ya nuna masa qalula suka ce a ba wanda ya ce masa ya farauto kuma ba wanda ya nuna masa sai manzo Allah ya ce to fa kuluma bakiya min lahabiha ya ce ku ci abin da ya rage na nama kaga a nan dariyar da suka yi junansu da juna don shi ya gane ba a kiranta nuni ba nuni ba ne ba kenan don haka a nan na nuna mana cewa idan mai harami ya ga farauta in ya nuna ma wanda ba shi da harami in ya farauto baya halatta ya ci amma idan bai nuna masa ba bai umarce shi ba bai taimaka masa ba idan ya farauto a karan kanshi to ya halatta ya ci dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك